أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu miladiyan annabi Isa alaihi salam 2022 za mu daura a yanda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a karatunmu na jiya idan ba mu manta ba a jiya muna aya na ɗari. da talatin da shida ko ya ayyuhal lazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida wanda wannan aya ta haɗo dukkanin abubuwan da ya kunshi wato ma'anar iman wato ma'anan imani a hadisin jibrilu alaihi salam wanda ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari akan al'iman ya ba shi labari akan al'islam ya ba shi labari akan al'ihsan da ya zo dangane da imani ya ce masa al'imanu an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi to idan muka duba za mu ga abu ɗaya ne bai fito ba cikin ƙawa'idul iman ko ko arkanul iman ƙwaya shida shine al'imanu bil qadari khairihi wa khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi amma dukkanin sauran sun fito ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi ya ku wanda kuka yi imani da Allah in ma ya zama a fiska na farko Allah yana magana ne da Yahudawa da suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi Musa, Nasara da suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi Isa, amma ba su yi imani da annabi Muhammadu ba. Sai Allah ya kira su da yaku wanda kuka yi imani da annaba wanda suka zo gabanin manzan Allah. Aminu billahi ku sake jaddada imaninku da Allah, wa rasulihi da manzan Allah. wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi da littafin da ya saukar ma annabinsa annabi Muhammadu wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl da littafin da ya saukar wato gabanin littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin التوراة da linjila da zabura da suhufi ibrahim da sauransu dai na'am wa man yakfur billahi wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah kaga wannan duka ya hada arkanul imanil as-sitta sai dai kawai al-imanu bil qadar ne dama imani shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da imani da ranar tashin alkiyama da imani da ƙaddara alkhairinsa da sharrinsa mai daɗi ko mara daɗi waɗannan su ne arkanul iman to Allah Ubangiji ya dunkula su gaba ɗaya ce wanda bai yi imani da waɗannan ba duk wanda ya kafirce da manzan Allah to tamkar bai yi imani da waɗannan ba ne imani da manzan Allah shine dai ya gwama maka dukkanin nau'o'i na imani amma idan baka yi imani da manzon Allah ba duk abin da ka yi imani da shi Allah ba zai karba ba kawai Allah abin da yake so shine ya ga ka zo masa da manzon Allah idan ka zo masa da manzon Allah shikenan kawai annabi shine kofan Allah da duk wanda zai zo gurin Allah to sai ya biyo ta manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗancan yaran su fita a fitar da su waje um, wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yana tafe sai ya gamu da sayyiduna umar yana karanta wani abu a hannunsa sayyiduna umar da ya ga manzo Allah sai ya ɓoye annabi sai ce me kake ɓoyewa sai ya fito da shi yana murmushi sai annabi ya ga wasu takaddu ne na attaura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai umar ka sani na rantse wallazi nafsi biyadihi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa yau da Musa zai dawo yana raye to babu abin da zai kai shi gurin Allah sai dai ya zamo tabi'i ya zamo sahabin annabi Muhammad ba abin da zai kai shi gurin Allah idan banda yayi imani da manzon Allah shi yasa ko annabi Isa da zai dawo to zai dawo ne cikin jama'an annabi ba dai dawo bane da sabuwar shari'a dai dawo ne cikin jama'an manzon Allah dai dawo ne cikin waɗanda suke addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabiya da shi manzan Allah shine aljami'ul kulli da ya haɗa komai da komai cikin addinan da Allah ya saukar idan annabawa an tura su zuwa ga mutanensu kowane annabi an tura shi zuwa ga ƙabilansa ko zuwa ga garinsa to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tara duka annabawa gaba ɗaya suka tsaya a gabansa shi kuma sai ya zamo shine annabinsu su ma annabawan ma suna da annabinsu wanda aka turo musu shi kuma ya zama musu dole su yi imani da shi Allah ya ɗauki alkawari da su wa iz akaza Allah misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu قال أأقررتم وأكفتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين دك النباوة sai da suka ɗauki alkawari da Allah a kan su ɗin nan mabiya annabi Muhammadu ne. Ba wani annabin da zai tsaya shi yana cin gashin kansa ga manzan Allah nana. Shi ya sa yau mata ƙumul ashadu ranar alkiyama za ta kafa shaida a kan haka. Saboda kowa dai zo ya tsaya. Duk annabawan suna nan, duk mursalan suna nan, duk manzannin suna nan. da a zo kuma a bi kansu su ce ba su da iko a yau me yasa lokacin da tunda maza Allah ya riga ya hakaito mana abin da zai faru ranar alkiyama a je gurin Adamu ya ce ba zai iya ba a je wajen Nuhu ya ce ba zai iya ba har a zo ga Isa ya yi ishara zuwa ga annabi Muhammadu to tunda annabi ya yi wannan isharar me yasa ranar alkiyama kawai ba za mu yi tazarce ba kawai mu ce to tunda an bamu labarin waɗannan ba su da ikon komai me yasa ran kiyama kawai ba za mu yi tazarce ba sai mun bi wannan zirin Allah zai yi haka ne domin a kafa hujja ma mutanen farko da na ƙarshe da duk wanda yake da falala yake da martaba yake da daraja yake da maziyya to a zo a bi kansa shi da kansa ya tabbatar ma kansa da gazawa a gaban Allah gobe kiyama sai manzan Allah shine bashi da wani gazawa a gaban Allah sabila da kila idan da dare da kawai kawai sai da aje gurin manzan Allah ne a ce ya rasulullahi ka ce je mu annabi sai yayi ceto wani da ya ce ai wannan sunful ne sabida shi annabi ne zai yi ceto ai annabawa ma da da aje gurin su su ma da da su yi ceto sai da Allah ya fara tsayar da hujja wajen gazawan kowane annabi wani a zo ya ce ba zan iya ba wa kullu nabiyyin wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina kowa yana ce ba zan iya ba sai an zo gurin annabi shine kuma wanda zai iya din sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saboda haka babu wani wanda imaninsa zai kai shi face sai ya bi manzon Allah ko kuma wancan fiskan ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wancan fiskan shine ya ku mu'minai sahabban annabi aminu ku sake jaddada imanin ku billahi da Allah ta hanyar barin alkaba'ir ta hanyar barin abin da ya hana ku jaddada imanin ku da Allah da manzon Allah kuma ku jaddada imanin ku da gobe alkiyama a wani fiskan kenan wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi jiya mun yi bayani bambanci tsakanin nazzala da anzala nazzala shine ishara zuwa ga yanda aka saukar da alqur'ani mufarraqan munajjaman anzala kuma ishara ne zuwa ga littattafan da aka saukar gabanin manzon Allah an saukar da su ne lokaci guda ba an saukar da su da kadan kadan bane an gane ko wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الله يسري مدبتا نعم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا الله yana faɗa wa manzan Allah tare da ƙarfafawa sabila da labari akwai alkhabaru akwai al'insha alkhabar shine labarin da ya zo wato wanda zai iya ɗaukan gaskiya ko ƙarya ya tamilu sidika wal kaziba shine alkhabar al'insha kuma shine labarin da ya zo li khalis zihni anil hukumi wanda ba yi da labarin wani abu a bashi labarin abun wanda ba zai iya ce wannan abun gaskiya bane ko ƙarya ne shi yasa al'insha'u ba a taukidi kwata-kwata a labari ne ake taukidi sabila da wanda za a bashi labarin ya gaskata ko ya ƙaryata to Allah ya ba da wannan labarin kuma ya ƙarfafa labarin kila ka ji taraddudi a zuciyanka kai wanda kake tsammanin kayi wata imani to wannan imanin ba za ta amfane ka ba sai imanin naka ta tabbata innal lazina amanu ya rasulullahi lallai waɗanda suka yi imani summa kafaru sai suka zo suka kafirce summa amanu sai suka zo suka sake imani summa kafaru sai suka ƙara kafircewa summa zdadu kufra sannan suka ƙara kafirci akan kafirci a nan an ce abinda ake nufi da wannan ayan waɗanda suka yi imani da annabi musa suka kafirce da annabi uzair sannan suka yi imani da annabi uzairu daga baya suka kafirce da annabi isa sannan sai suka zo suka ƙara kafircewa da annabi muhammadu shine sun mazdadu kufra a wani fiskan kuma innal lazina amanu waɗanda suka yi imani da annabi Musa sun makafaru sai suka kafirce bayan annabi Musa ya tafi ganawa da Allah ya bar Haruna a cikinsu sai suka bauta ma ɗan maraƙi Allah ya kissanta mana irin yadda banu Isra'ila suka yi ta ta'annuti suka yi ta gaggawa da shishigi ma dokan Allah da dokan manzan Allah da tatawul ma annabawan Allah ko a wani wajen ma sun yi tsayayya ma Allah sun ce sai Allah ya fito fili idan Allah bai fito fili ba ba su yi imani da shi ba ya fito kawai mu gan shi karara sun ce su ji maganan Allah aka bude aka yaye musu hijabi suka ji maganan na Allah sai suka ce arina Allah nuna mana Allah wa qalu lan numina laka hatta nara Allah jahratan fa akazatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sabiya da shi ru'yatullahi jahratan wata makami ne da ko annabin nasu bai isa ya samu wannan makamin ba shi ma ya nema shi ma din kuma sa'ikance ta sauka ko wa iskala musa eh rabbi arini anzuru ilayka ko قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فكر موسى صيقا shi ma annabi Musa ya fadi ya suma da ya ce Allah a wani kaulin ma aka ce sa'ika ɗin mutuwa ne gaba ɗaya ma da ya ce Allah nuna min zati in ga zati ya ji daɗin mu na jati to su ma da suka ji maganar Allah sai suka ce lan numina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu taɓa imani ba sai mun ga Allah ƙuru da ƙuru Allah ce faƙazar kuma sa'ikatu wa antum tanzurun take kuna gani mutuwa ta zo ta ɗauke ku kuka mutu gaba ɗaya thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sai muka sake tayar da ku bayan kun mutu wa zallalna alaykum al-gamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun to Allah da yace innal ladzina amanu waɗanda suka yi imani da annabi Musa kafin ya je karɓo a taura sun makafaru suka kafirce da annabi Musa bayan ya taɓi karɓo a taura suka bauta ma ɗan maraki sun ma'amanu bayan ya dawo suka yi imani da shi sun makafaru sannan suka zo suka sake kafircewa da annabi Isa sun mazdadu kufuran sai suka ƙara kafircewa da annabi Muhammad lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba sai gafarta musu ba in dai ba su tuba sun bi manzan Allah ba wala li yahdiyahum sabila kuma Allah ba zai nuna musu hanyar aljanna ba wani fiskan kuma aka ce innal ladzina amanu ana magana ne da munafikai innal ladzina amanu waɗanda suka yi imani summa kafaru sai suka kafirce idan sun je gurin ƴan uwansu mushrikai summa amanu in sun zo gurin manzo Allah su nuna sun yi imani sun makafaru sannan su sake kafir cewa sun mazdadu kufran su yi ta muzabzaba tsakanin al'imanu wal kufar yau su muminai ne dan an jima su kafirai ne muzabzabi na baina zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula suna nan a tsakani su ba muminai ba su ba kafirai ba ko Allah ce lam yakunillahu liyaghfira lahu Allah ba zai shirya su ba wala liyahdiyahum sabila kuma Allah ubangiji ba zai shiryar da su hanyar aljanna ba ranar alkiyama munafukai wanda suke yaudaran Allah suna tunanin Allah suke yaudara ba su san kansu suke yaudara ba ko suna yaudaran Allah suna ƙarya wa manzan Allah suna rantsuwa wa annabi akan ƙarya suna masa rantsuwa akan ƙarya to ranar alkiyama da su tashi kawai sai su ga su ma da Allah ya haska musu gaban su fiu suna ganin haske kowa na bin wannan hasken sai suna tsammanin ko kila suna cikin waɗanda Allah ya yarda da su ne da su je aljanna ana zuwa kan siradi kawai sai su ga hasken su ya mutu if sai su ga hasken su ya dauke gaba daya shine Allah yake faɗa mana suna cewa zaruna naktabisu min nurikum ku jira mu dandane hasken ku da su ga mu'minai sun shige amma akan siradi su hasken su gaba daya ya kare hasken su ya mutu gaba daya sabila da munafirci da suke yi wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahu dama ranan alkiyama kowane mumini ba wai kama hannunsa da a yi a ce ga hanyar aljanna ba kawai haske Allah Ubangiji zai saka masa tiriyan tiriyan tinkis tinkis ya bi hanya ya je aljanna da kansa da kanka da ka kama hanya inda kai dan aljanna ne ka bi ka je aljanna mu kan dai muna son dai muna dai daga annabi na gaba dai mu muna baya ko eh muna son dai ya zama annabi na gaba muna baya wannan ayarin sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin din to mu samu mu shiga cikin wannan alfarman Allah ya mana wannan alfarman ya zamanto za mu raka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aljanna al-imam wane ne jazuli yana cewa yana cewa cikin salawat nasa Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna Allahumma fil jinani ru'yatahu wa amitna ala sunnatihi kaman yadda muka yi imani ba mu gan shi ba to Allah kar ka hana mu mu gan ran kiyama ya jagorance mu gobe kiyama ka kashe mu akan addininsa kuma ka azurta mu mu yi ta mishi biyayya Allah ya tabbatar mana da haka to ranar alkiyama kowa zai ga haske ne a gaban shi hasken sai ta shiryar da shi zuwa ga hanyar aljanna to amma waɗannan da suka samu kansu cikin kai komo yahudawa da banu isra'il nasara kenan da kuma waɗannan munafikai wanda suke munafinta musulunci suna tunanin suna cutar da manzan Allah ne to Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum sabila kuma Allah ba zai shiryar da su hanyar aljanna ba nan da Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lahum idan sun mutu suna kan abin da suke yi ne amma wanda ya tuba Allah ubangiji zai karbe shi wani ma za ka samu sai ya zo dab da dab akwai ba yahudan da ke zuba shara a kofan gidan manzon Allah ya cutar da annabi ya yi abubuwa na fitsara da rashin mutunci iri-iri annabi ya gaba kwana biyu abubuwan da ake yi baya annabi ya ce ina wane kuwa ya tambaya ya da shi halin manzon Allah yakan tambayi jama'ansa idan ya saba ganin ka ko mahukaci ne kana zuwa kana shigewa annabi baya ganin ka zai ce ina wane ne ka zai tambaya ya jiya ya tafaqqadu ahwal ashabihi yana tambayan yaya halin wane yake yaya labarin wane yake mun gane huzajin haka kuma gurin maulan mushek zahir hoci kana zuwa gurinsa kana ce masa wane ne dai ce ah ah yaya wane yaya wane yaya wane yana tafaqqudi ya ji yaya ahwal na al'umman da ya san su suke haka ne ko to haka manzon Allah yake ya gaba yahudan da ke zuba sharan nan ya kwana biyu bai zuba ba annabi ce ina ce ai ya rasulullahi yana rashin lafiya annabi ya ce ku zo mu gaishe shi sahabbai suna ta mamaki wanda ke cutar da manzo Allah kuma yau ne annabi kuma ba ma musulmi ba annabi yana ce aje a gaishe shi aka shiga gaishe shi annabi ya kiraye shi zuwa ga musulunci ya ce ka shiga musulunci na lamunce maka aljanna ya ce to ai na karar da rayuwa na a tsohon addinin can wannan addinin ban mushi aikin komai ba yaya za a yi addinin da ban masa aiki ba kuma na samu rabo ciki annabi ya ce dai ka karbi kalmar shahada dai na lamunce maka aljanna sai ya amsa yana amsa ba kawai aka bashi aljanna din ya shiga musulunci ya yi imani da Allah wannan shine alaka tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko ba yahudi ko ba nasari la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Allah bai hana mu mu kyautata zamantakewa da kowa ba kuma duk a shararin da ya ce interfaith shine a zauna zamantakewa na mutunci da mutuntawa da shawara da ganin mafita ga al'umman ƙasan nan wannan shine intafet na kafircin da addinin musulunci ya hana ƙarya ne kuma azzalimi ne maƙaryaci ne wallahi ɗan boko haram ne abinda boko haram suka yada kenan abinda suka yada kenan sun yada cewa al'aulama aulama shine globalization ko duniya ta riga ta haɗu ta zama guri ɗaya ta cure ba kaman wancan zamanin ba a wancan zamanin wani garin ma sai a musu shirin yaƙi sama da wata ɗaya ba su san da a zo a yaƙe su ba amma faɗan da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine yadda ka san a najeriya duk abin da aka yi by seconds da aka ga bbc sun watso mana za ka ga cnn sun watso da aka ga gidan jaridu sun watso sabila da duniya ta haɗu ta zama guri ɗaya to babban abin da zai yi aiki shine halayen musulunci ai ta yada halayen musulunci ai ta yin aikin musulunci amma ɗaukan ra'ayi mai tsanani da ra'ayi na faɗa da sauransu ba abin da boko haram suka yi ba kenan abin da suka yi kenan kuma wanda ya zo yana cewa a'a interfaith na kafirci wanda saba wa musulunci ne sabila da alwala'u wal bara'u dole sai mutum ya sa da mu zo mu karanta wani aya a gaba wanda yake magana akan alwala'u wal bara'u da mu zo mu karanta shi a gaba za mu dada karin bayani amma abin da nake tabbatar muku a wannan gaban wallahi tallahi akidan boko haramun ne wannan tunanin duk wani wanda kaji yana ihu akan wannan so yake yi ya samu daman da zai farwa ‘yan uwansa musulmai ma ya hallaka su, fadlan akan ma waɗanda ba ma musulmi ba. Saboda haka mu da kiristoci muna zaman lafiya kuma ba damu ba zaman lafiya ba, kuma duk wanda yake so ko da kiristocin sun zalunce mu, ai sun zalunce mu, ba su kashe mana mutanen mu a Jos ba, ba su kashe a zangon kataf ba, ba su kashe a barikin ladi ba, ba su kashe a Kaduna ba, a nan bauchi a yalwa ba su kakkashe mana mutanen mu ba, yaushe ka taba jin musulmi ya zara takobi akan wani amma a haka shi wannan mai cika bakin lokacin da ake wannan fada na sauransu ya tara jama'ansa shi wannan dan dutsen tanshi ya tara jama'ansa ya ba su makamai ya ce su fita yalwa su je su kakkashe mutane ai mun san wannan ya tara jama'ansu ya ba su bindigogi da makamai wai sai a je yalwa a kashe mutane ai duk abin da yake faruwa gwamnati ta sani ta sani sarai ta'addanci ne ai ba wani abu ba ta'addanci ne kawai so suke su zubar da jinin al'umma da sunan interfaith wai Allah bai hana mu mu zauna lafiya da wanda ba musulmi ba Allah bai hana mu ba kuma muna kira zuwa ga kiristoci ku zo mu zauna lafiya mu kawo mu kasan mu abin da zai bata ci gaba ku zo yan uwan mu ne ku yan uwan mu ne ku ku zo mu mu nema ma kanmu mafita mu zauna lafiya yawwa ba dan min yadda da da aqidan ku ba ba don min yadda da fahimtan ku ba akan addinin ku a'a dan zaman ƙasa ɗaya ya haɗa mu don kuma addinin mu na musulunci bai ce mu tirsasa ma wani dole sai ya musulunta bala ikraha fi dini kad tabayyana rushd min al-ghay faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati usqalan fi samalaha shine kadai amma a je a tambayo lokacin da yanzu wanda yake cewa interfaith shine a haɗa musulmi da kafirai sun haɗu don haka a rabu kawai da kirista da musulmi ba wani muwalati ba abin nan ka je ka ajiye wayan hannunka ka je ka ajiye sabila da ba ƙasar musulmi ba ne ta ƙera ba su wala'i ne rike salula a hannunka rike waya ba su wala'i ne jami'an da ka je kai ka nemi takardun ka yayyaga ba ba aƙidan da su ɗin masu aƙidan boko haram ba abin da suka yaɗa shine karatun jami'a kafirci ne sabila da za a haɗu da musulmi da wanda ba musulmi ba karanta chemistry laifi ne karanta biology laifi ne karanta physics laifi karanta abubuwa da ya shafi karatun boko duka ya zama laifi to kai ma da ka zo kana ikirarin cewa alwala'u walbara'u kar a taɓa samun wani haɗin kai na zaman lafiya da yarda cikin lumana da sanyin zaman lafiya tsakaninmu da kiristoci shikenan kawai ka fito da wannan aƙidar naka fili kawai ka ce boko haramun ne haɗuwan musulmi da wanda ba musulmi ba haramun ne shikenan sai mu yarda da kai amma kula abu mu kawai mummunan akida tsauran akidar ra'ayin riƙau wanda Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so da shi ba da wannan yanayin ake kallon addinin musulmi ita kanta alwala wal bara'un da yanda wasu suke ganin ta akwai kasashen musulmin da in aka kama mutum yana da irin wannan tunanin ma rufe shi ake wallahi sabiya da ƙarshen ta ya halatta zubar da jini kawai kai dai kasan mu ne kawai amma dai SS suna nan sun saka medical suna ganin kowane dan banza ka gama rashin mutuncin ka suna ganin ka kuma da su gayyace ka da su gayyace ka Allah ubangiji ya kyauta innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila na'am
المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الله يتبشر المنافقين يا رسول الله كباد غورنا البشر كمنافقين بأن لهم عذابا أليما سنة عذابا مرددي wato wannan wani musgunawa ne daga Allah wani cin fiska ne daga Allah sabiya da shi mutum idan za a masa albishir kan ai sai dai a ce masa albishirin ka ce gora a faɗa masa abun farin ciki to Allah sai ya ce ya rasulullahi ka ce musu albishirun ku in sun ce gora ka ce musu to azaba ya tabbata akan ku Allah ubangiji yana faɗa ma manzon Allah bashirul munafiqin ka faɗa wa munafikan nan da suke ganin suna yaudaran Allah suna yaudaran manzon Allah suna cutanka bi anna lahum azaban alima lallai azaba mai raɗaɗi ya tabbata a kansu munafiki kwaya biyu ne akwai munafiki cikin itikadi akwai munafiki cikin ayyuka munafinci cikin itikadi shine munafinci wanda da ita da kafirci ɗaya ce ba ta da maraba kawai mutum ne zai ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana musulunci a fiskansa ya bayyana musulunci a aikinsa ƙila saboda kar idan za a yaƙi kafirai a haɗa da shi cikin wanda za a yaƙa ƙila saboda ya samu aminci ya ci a nan ya ci a can ƙila kuma kawai kafirai ne suka saye shi domin ya zamanto musu ss da daina ɗibo musu asiran manzan Allah yana kawo musu to duk manzan Allah ya gamu da wannan duk duniya babu wanda jarabawansa ta kai jarabawan annabi Muhammadu wallahi duk wahalan da annabi Nuhu ya sha wallahi bai kai wahalan da manzon Allah ya sha ba ya sha wahala amma bai kai ba duk haƙurin annabi Nuhun nan da aka ƙure haƙurin nasa ya ce rabbi la tadhar alal ardi min al kafirin dayyaran innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaran bai kai haƙurin manzon Allah ba shi yasa aka ce ashaddu bala'an al'anbiya'u fal amsalu fal amsalu fal amsal wanda suka fi kowa shan wahala annabawa sai wanda suka biyo annabawa sai wanda suka bi gwadaben annabawa haka dai abin gwargwadon matsayinka a gurin Allah gwargwadon jarraba wanda da ka gani daga gurin Allah al-busiri yace wa kafahu al-mustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u kullu amrin naba an-nabiyina fashiddatu fihi mahmudatun wa raqa'u لو يمس الندار هون من النار لما اختير للندار السلاو duk abin da kaga ya samu annabawa to soyayya daga Allah ne kawai Allah na san su ne in kaga gwargwadon girman jarabawan mutum gwargwadon san sa da Allah yake da a ce ai zinare idan ana so a kera shi ya zama abin ado ai auta ke saka shi ba wai an tsane shi ba a san sa bane yasa ake saka shi auta akan akan saka shi auta ne sabila da siffansa ya dada kyau to annabi ya sha wahala wani ayoyin in kana karantawa akwai wata da ta kira ni a abuja sunanta maryam ban taba ganin ta ba tana yawan kira ni takan ce min ina ba ta labarin irin wahalan da annabi ya sha kuka yake saka ta wallahi tana tausayin manzon Allah saboda ya kulla nan ne a balle ta can ya kulla ta can a balle ta can ya kulla ta can a balle ta can kullu yawmin huwa fi sha'an kullum fahalun ba'd hali yau ana nan ne gobe ana can jibi ana nan gata ana can bai taba gajiya ba ba a taba ganin mai damara irin na manzan Allah ba al'azmu wal hazm irin na manzan Allah wallah ba a taba ganin irin na manzan Allah ba an fai yakin udu ne fa ranar sha takwas ga watan ramadana ranar sha tara ga watan ramadana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bi ga haƙorinsa ɗaya a karye datsorinsa ga leɓensa ya fashe ga goshinsa a fashe ga wahalhalun da aka sha a fagen daga amma shi ya bi yana jamma'o sahabbansa yana ce ku zo mu raka su hanya sabila da kar su laɓe su mana ta'addanci gware ya zama mu muka raka su ba su sake dawowa ba annabi sai da ya raka su hanya mushrikan da suke ganin sun yi nasara to annabi sai da ya raka su hanya azima irin na manzon Allah hasma mai karfi ba za ka taɓa ganin a ibn nazaran fil kalki ta'alam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha kuma za ka ga ga shirin da munafikai suke masa na makirci da talala da duk abin da aka tauna a fadan manzon Allah na asiri dan su je su fitar da shi su kai ga ma'abota gaban manzon Allah su kai ga makiya manzon Allah ga shirin da yahudu suke masa na makirci ga shirin da nasara suke masa na makirci ga shirin da mushrikai suke masa na makirci amma duka manzan Allah a tsakanin wannan da'iran yake kai komo yana shiryar da mutane zuwa ga Allah ka zo zuciyanka yana cike fal da kin manzan Allah amma baya burin ka koma ba tare da imani ba akwai wanda fa zo yana bin bayan manzan Allah yana shirin ya hallaka manzan Allah annabi ya juya ya gaishe munafiki ne aka biya shi ya zo ya kashe manzan Allah yana bin bayan annabi annabi ya juya ya gaishe ce wani sai ya firgita sai ya ce a ba komai ai ba komai ba komai annabi sai ya yi murmushi annabi sai ya ɗaura hannu a ƙirjinsa yanda ake fomatik na kwamfuta haka aka yi fomatik ɗin munafunci a zuciyarsa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم bai taɓa yin addu'an halaka ga wani ba bai taɓa la'antan wani ba bai taɓa ba ba ma taɓa taɓa shi shi ya rama ba bai taba ba man taqama li nafsihi qattu illa idan tuhika hurmatun min huramillahi bai taba daukan fansa dan an taba shi ba sai idan an taba alfirman addinin Allah Allah ya kara mana san manzan Allah Allah ya sada mu da manzan Allah duk wanda bai ga manzan Allah ba bai haɗu da manzan Allah ba bai so manzan Allah ba yayi asara laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u bashir munafiqin ya rasulullah ka ba da bishara ga munafikai bi anna lahum azaban alima suna da azaba mai radadi a gurin Allah ranar alkiyama kar su sai munafuntan kada suke yi wai da su kai labari ba za su kai labari ba na'am
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا الذين يتكزون الكافرين أولياء من دون المؤمنين munafikan nan sune waɗanda suke rikan kafirai sune waliyansu sune abokan muwalatinsu da soyayyansu min dunil mumini ba muminai ba suna ƙulla ƙawance da kafirai ƙawance na amana da ƙawance na sirri domin a ci kafan domin a ci kafan musulunci wannan shine ainihin magana ma akan alwala wal bara shine ainihi ka kulla kawance da kafirai akan wani abu wanda wannan abun karshen sa zai zawo cutarwa ga musulunci ka nemi kafiri ya kawo maka ɗauki akan addinin musulunci kai kuma ka san wannan kafirin ba zai taimaka wa musulunci ba wannan shine akwai mushrikin da akwai mushrikin da yazo yace zai taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaki annabi yace a la nasta'inu bi mushrikin ka koma ba mu neman mushriki yazo ya taimake mu ba mu neman wani yazo ya taimake mu wanda ba musulmi ba abinda ake nufi da muwalati alwala'u shine ka so kafiri ka kulla kawance da kafiri ta yanda wannan kawancen za ta kai zuwa ga cutarwa ga musulunci in kuma ku kun isa ku yi magana akan alwala wal bara'u maza maza ku je ku yi ku yi fada akan kawancen da yake tsakanin Saudiya da America wani irin soyayya ne baya tsakanin Saudiya da America kawance mai karfi wanda a cikin wannan kawancen akwai hallakaran dubban miliyoyin musulmi da haɗin gwiwan wane ne faɗan Suriya da faɗan ina ne Falastin ko da, da, da suwa da wani haɗin gwiwa aka yi ta kashe musulmai a Suriya. Ku je ku tambaya ku ji. Duk ƙasashen yanzu kana maganan alwala walbara'u shine a yi baran-baran, a yi baran-baran, a yi faya ko faya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba, to sun fi mu nukiliya, sun fi mu kayan fada. suna shirye da ƙanabil masu muni wanda idan ba a yi ƙawancen da su ba da su yi kwaf ɗaya su hallaka musulmi da makircinsu addinin musulunci bai hana ba bai hana ku yi ƙawanceceniya dangane da tsorace ma kanku wani abu ba me yasa a can ayan Allah Ubangiji ya ce la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقي إيه؟ إلا أن تتقوا منهم تقى sai idan kuna tsoron wani abu babu laifi ku yi tukiyya ku yi tukiyya ku ɓoye kiyayyen da kuke makafirci a zuciyanku sannan kuma a zahiri ku bayyana zamantakewa da wala'i da sauransu to idan kuna magana ku je ku sun cika wancan da yake tsakanin saudiya da tun da ku kuna kuna bugun kirjin cewa daular saudiya daular wahabiya ce ku ne daula ne naku daular sunna to ku fara zuwa ku kwance kawancen da yake tsakanin saudiya da da da da da da america saudiya da kasashen kafirai waɗanda akan haɗa kai da su a yi ta kashe musulmai gashi nan alabanan abu ne zahira ne gashi nan a Filistin gashi nan a Suriya gashi nan a Iraki da suwa aka yi ta kashe musulmi a Iraki zahira ce wannan saboda haka ya kamata ana tantancewa kuma duk abin da ake farauta matasa ake so a farauta kuma mu mukan gane menene hatsarin hatsarin waɗanda suke so suna jawo matasa suna cusa musu irin wannan virus ɗin a cikin kwakwalwansu sabila da ta hanyar wannan virus ɗin ne matashi idan aka jefa masa abu shikenan sai zaci jihadi ne matasa da yawa wanda aka kashe su a boko haram wallahi wasu dan Allah suka fita yi wasu da yawa suna ganin jihadi suka je domin ɗaukaka kalman Allah alhali kuma zuwa aka yi aka ruɗe su da ayoyin alƙur'ani wanda aka juya ayoyin alƙur'anin akan ma'anoninsa na gaskiya aka yaudare su aka ruɗe su aka ɗaura su akan wannan to duk fa abin da muke yi matasa dan ku ne fa dan ku ne fa waɗannan mayaudaran kar su zo su yaudare ku su saka muku aƙida na ƙyandas a zuciyanku zuciyanku ya ƙeƙashe ku na ganin cewa kawai wani jininsa ya halatta wani jininsa ya halatta wallahi wannan mujrimin na dutsen tanshi idan da zai samu dama wallahi tallahi zai halatta zubar da jinin mutane a cikin gari wallahi kun juna faɗa muku ba ina faɗa bane ala hawan araftuhu haqqal malifa shi ya san na san shi ya sani Allah Ubangiji ya kyauta, allazi ne ya taki zunar kafiri na auliya amin dunin mumini, wanda suke roƙon kafirai, auliya su ne majibantansu, su ne abokan soyayyansu, abokan asirinsu, min dunin mumini na su bar muminai sahabban manzan Allah. A yabta kuna inda humul izza suna neman wani izza ne gurinsu kenan, suna neman izza ne a gurinsu, dama haka su munafukai suna ganin suke da izza, ko? يقولون لئن رجعنا ليخرجن الأعز منها الأذل كاجي منافقي فا wai munafikai ne suke ce idan an dawo madina daga gurin yaƙi ba suke wannan talalan fa wai wanzan Allah ai idan aka dawo madina al'azu sai ya fitar da al'azal wai al'azu shine abdullahi ibn ubay la'natullahi alaihi al'azal kuma la'ananne wai su ne sahabban manzan Allah Allah ya ce walillahi al'izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين Allah ya ce, Iza na Allah ne, na manzan Allah ne, na muminai ne, duk yadda kaga ƙarya ya bunƙasa ya yi fure ya yi ganye na banza ne, babu yadda ƙarya zai ce, Allah ya ɗauki alkawarin wallahi tallahi duk wahalar da musulunci zai sha ba za a binne musulunci a tattake musulunci ba, ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zai taɓa yiwuwa ba, a yabtaguna indahumul izzata suna budan izza ne a gurin munafi a gurin mushrikai suna ganin suna da wani abu na duniya da har za su iya tsayuwa a gaban umarnin Allah da manzon Allah su yi fada da manzon Allah su cuci annabi su yi munafinci ma annabi Allah ce fa innal izzata lillahi jami'a ai izza na Allah ne gabaki daya Allah ya nuna izzan abada ya nuna izzan a Hunain ya nuna izzan a yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita kuma ya nuna izzan ranar fatfu makkata ya tabbata cewa izza ba shine mamlaka ba ba shine ka gina mamlaka ba ba shine izza ba duk girman mamlakan ka idan ɗagutu ce tana bara hasa da manzon Allah ba ta da izza kuma guguwan musulunci idan ya zo wallahi sai ya rushe ta musulunci da ya zo da ƙarfinsa ruguje kowane daula ya yi sai da daular ya durkusa a kan gwiwoyinsa ba da ƙarfin makami ba ba da ƙarfin kuɗi ba ba da ƙarfin komai ba a iwanu kisra hal da haka wa anzara buruzu nabiyyin inna kisra ta ƙahƙara a kisra anusharwa na ja'a muhammadu wa hal qad ataka al-mubizanu mukabbira a kisra anusharwa na ja'a muhammadu wa hal qata al-anharu am hal tafajjara أكسرى أنوشر وأنا جاء محمد بآياته الكبرى وقصرك أبصر قا كسرى أنوشر وأنا wani irin mulki ne bayi da shi ga rumawa wani irin mulki ne ba su da shi ga farisawa wani irin daula ne ba su kafa ba amma addinin musulunci da ya zo yanda kasan leda haka ya ɗauki daulansu ya mayar da shi wato a bar wasa a iskan musulunci kawai al'islamu ya alu wala yi wula ali musulunci shine a sama ba wani abin da zai sama da musulunci yau makircin da ake shirya ma kasashen musulunci wallahi in ba don musulunci na Allah bane daga yanda suke zama suke mitin a America suke mitin a United Kingdom suke mitin a kasashen duniya Russia yanda za a kullo wa musulunci a kawo guguwa na raba kan musulmi wallahi in ba don musulunci na Allah bane da yau babu musulunci da yau babu musulunci saboda sun riga sun yi takhtit sun yi planning sun zauna bi gaddin nazar sun hangi da me da su rushe musulunci wannan yadda musulunci yake ɗiban karan mahaukaciya makasashen europe yaya da su yi su katse ƙarfin musulunci a europe sabila da sun lura da cewa musulunci yanzu yanzu zai cinye duniya ga baki ɗaya su kawo wannan fulan ɗin su ga gairo najih su kawo wannan su ga ba zai kai ba su kawo wannan daga ƙarshe har suka yi fulanin akan cewa a rarraba kansu a fitar da tsununun dukiya sabila da wannan karfin na musulunci idan ba a ja da shi ba to do zo ya yi mamaya akan karfin turawa da karfin duniya ga baki daya dole kowane karfi ya biyo bayansa shine fa suka yi taklidin fulan fito da kungiyoyi ba shine aka fito da duk kungiyoyin da aka fito da su fa wannan kungiyan wannan kungiyan wannan kungiyan wannan kungiyan ana sponsoring din su ana turo musu da abubuwa aka hada kai da wasu kasashen musulunci ana turo musu da abubuwa suna daukan wasu ana ana ana ana, ana domin a yada tsatsauran ra'ayi da sauransu duka yana nan a fili wannan duka a rubuce yake gashi nan a fili a filin Allah kuma babu wanda bai san wahabiya kungiya ce da aka kaddada ta domin a rushe musulunci wallahi ba wanda bai sani ba wallahi wallahi tallahi wahabiya an kida an gina ta ne domin a rushe musulunci wallahi kun ji na faɗa muku wannan magana dan a rushe musulunci a rushe zaman lafiya ka je ka bibiyi jihadin Muhammad ibn Abdul Wahhab ba yi da maraba da jihadin shekau ba yi da maraba wallahi jihadin Muhammad ibn Abdul Wahhab ba yi da maraba da jihadin shekau ba yi da shi irin yadda aka yi ta zubar da jini da sunan kalman shahada da sunan aqidan ibnu taymiya da sunan waye haka muhammad ibn abdul wahhab yana nan a rubuce a cikin littattafai kuma tarihi ya rubuta ka je ka duba jihadin muhammad ibn abdul wahhab jihadi ne da aka hada ta domin gina gwiwan siyasa kafa mamlakar saudiya kuma bayan an kafa mamlakar saudiya kafiran duniya suka haɗa kai da ita domin su watsa bazansu su watsa komansu a sauran ƙasashen musulmi domin su mallako ƙasashen musulmi ya zamanto ana amfani da musulmi wajen yakan junansu da kashe junansu hazihi zahiratun la yankiruha illa jahilun jahili ne kawai yake inkarin wannan zahiran Allah ya sauki الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا زامو tsaya anan insha Allah sai kuma gobe idan Allah ya kai mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum karanta tambaya to ruwayoyi sun zo akwai ruwayan da ya ce farkon abinda aka fara halitta alqalam alqalami ne akwai ruwayoyin da suka ce kuma farkon abinda aka fara halitta hasken manzon Allah ne awwalu ma khalaqa Allahu nura nabiyyika ya jabir farkon abin da Allah ya halitta hasken annabinka wanda suke kafa hujja da cewa alƙalamu aka fara halitta mu da muka ce waɗanda mu sufaye muna da fahimtar cewa annabi shine farkon halitta amma ba mun ce maka jikin annabi aka fara ginawa ba jikin adamu ya riga jikin annabi muhammadu kinuwa amma ainihin jiki ba shine farkon abin da aka fara halitta ba sai da aka halicci ruhi aka halicci jiki to idan aka ce farkon halitta ana maganan ruhi ruhin annabi shi ne farkon abin da Allah ya halitta ba jikin manzan Allah ba jikin manzan Allah kan wafatin jikin manzan Allah yau shekara dubu da ɗari hudu da nama ba da bai kai da haka ba ko da kusan hamsin da wani abu da hamsin da wani abu sabiya da hijira ne da arba'in da uku sai da kuma ya zo madina aka shekara goma da wasu watanni saboda haka annabi shi Allah ya fara halitta ko mu a gurinmu haka muka fahimta ga shi nan a cikin wannan hadisin inni la maktubun inda Allah khatamun nabiyina wa inna adama lamun jadilun fi tinatihi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam al-baihaqi da ahmad ni a gurin Allah khatamun nabiyina ne adamu lamun jadilun fi tinatihi yana cudanya a cikin tabo da lakaba amma fitar da halittarsa ba in ji manzon Allah ta annabi shine farkon halitta ya akhramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadis al amimi wala yadika rasulullah jahuka bi izal karim tahalla bismi muntakimi wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal kalami kai da ka zo ka ce dole sai mu dauki hadisin kalamu mu ce kalamu aka fara halitta ga tambaya eh ga tambaya tambayan da zamu maka shine shi kan alƙalamu ai an halicce shi ne don ya rubuta wani abu haka ne ko ba haka ne ba wanda ka gan shi da rubutu alƙalami ba ya yi alƙalami ba ne don ya yi rubutu da shi eh ɗalibi da aka ba shi alƙalami ya je makaranta ba an ba shi ba ne don ya yi rubutu to Allah ma da ya halicci alƙalami ya halicci alƙalami don ya rubuta wani abu ne kuma abin da da a rubutan sai da ya samu kafin aka samar da alƙalamin kuma abin da da a rubutan shine manzan Allah eh abin da da a rubuta maza ka ce mu ne yan guluwi akan manzan Allah mu ne gulatu eh ka faɗa ka ƙara faɗa mu ne gulatu na manzan Allah eh ba mu tsoro sai wanne
na'am bayani akan maganganun da kake cewa yin taimiya na sauka yin taimiya ce Allah na saukowa kuma na ya
yana son na masa bayani akan maganganun da ibnu taymiya ce Allah na sakowa to ba kirkira masa nayi ba eh mu ba mu kirkira ba mu kirkira wanda ya wannan tambayan ɗalibi ne na salafiya ya ce yana bin karatu yana jin daɗin karatun da ake yi amma shi yana son a tabbatar masa a ina ne kun san ana fahimtar da'awa su sukan nemi su tayar da rikici ne sabila da mu bar faɗan abubuwan da muke faɗa su hana mabiyansu su ji mu kuma dole a ji mu dole a ji mu eh dole a ji mu wallahi eh. ba su san ana jumma ai ba su san ana jumma ai irin abin da kafirai suke faɗa ne mushrikai suke faɗa wa sahabu wa, wa jama'an su ne wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal gawfihi la'allakum taglibuna kar kuna sauraron qur'anin nan in kuka je ku tada ku yi wargi da shi yawa kuna wasa da shi saboda ku rinjayo hankalin abin nan to haka su ma suke saka mabiyansu suna suna suna shirme suna shirbici domin su ga sun samu wani tasiri na abin nan kuma ba za su iya samu wannan tasirin ba maganganun da ibnu taimiyya ya yi dangane da cewa allah ubangiji yana sakowa maganganu ne da suke fili gashi nan kuma wanda ɗalibin da yake nema maza maza ya je ya duba waɗannan wazaje da zan faɗa ba su da yawa wanda zan faɗa ibnu taimiyya yana da aƙidu munana da yawa yana da aƙidu munana da yawa irin aƙidan nan na wanda suke ce su yan hakika ne komai allah ne shi ma yana da shi Allah ya gafarta masa Allah ya ji kan Sheikh Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Allah ya ji kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an yi kurakurai da yawa kan amma kuma yana da alkhairai da yawa yana daga cikin kurakuransa aqidan alhawadith la awwala laha ma'anan alhawadith la awwala laha shine halittu gaba ɗayansu da su da Allah tare suka fara wallahi yana da wannan aqidan alhawadith la awwala laha mutane da yawa ba su sani ba mu ba mu shagalta da nemo waɗannan abubuwan yanzu ma guri yayi guri ne ake fito da waɗannan abubuwan yawwa to ga abin da ibnu batuta ya faɗa cikin rihila a cikin rihilansa shafi na casa'in da biyar ya ce wa kana bi dimashqa min kibari fuqaha'il hanabilati taqiyuddini ibnu taymiyata ya ce a dimashqa akwai ɗaya daga cikin kasurguman malaman hanabila taqiyuddini wanda ake ce masa shekul islami ibnu taymiyya yace ya takallamu fil fununi yana maganganu cikin fannoni na ilimi yace amma illa anna fi aqlihi shay'an yace amma a cikin hankalinsa akwai matsaloli ba yace wa kuntu idza ka bi dimashq wani lokaci na je dimashq fa hadartu yawm al-jum'ati wa huwa ya'idhu an-nasa ala minbari al-jami'i wa yuzakkiruhum fakana min jumlati kalamihi an kala yace wata rana sai na je wajen masallacin juma'an sai yana wa'azi wa mutane yana cikin wa'azi wa mutane daga cikin jawaban da ya faɗa na cikin wa'azi wa mutane sai ya ce inna allaha yanzilu ila sama'id duniya Allah yana sakowa zuwa ga saman duniya abinda kai kake tambaya ustaz da kake ce a baka ansa a ina ne aka tabbatar ma ibnu taymiyya to wannan dai ibnu batuda shi ya nakalto ni kuma na yadda ba dole bane kai ka yadda amma amma ni na yadda da abin da ibnu batuda ya faɗa ya gani yace ibnu taymiya sai ya sako akan mimbarin sa yace haka Allah yake sakowa ka nuzuli hadha kaman yadda na sako fa nazala min darajatin min min, min darajil mimbari sai ya sako daga step step na mimbarin sai yace haka Allah yake sakowa eh ibnu batuta a cikin rihilarsa haka alhafiz ibn hajar ya faɗi cikin addurarul kamina mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin da ɗaya ya ce zakaru annabna taimiyyata zakara hadisan nuzuli فنزل على المنبر درجتين فقال كنزولي هذا فنسب إليه التجسيم yace sun ambata magabata sun ambata cewa ibnu taymiya yana karanta hadisin nuzul sai yace haka Allah yake sakowa sai ya sako step biyu daga mimbarin sai yace kaman yanda na sako yace saboda haka suka dangana masa suka ce shi mujassimi ne ga kuma ƙari je kaka nemi majmu'ul fatawa ta ibn taymiya majmu'ul fatawa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da saba'in da ɗaya ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama yujlisuhu rabbuhu za Allah sallallahu alaihi sallama ubangiji dai zaunar da shi alal arshi akan al arshi bi jambihi a gefensa Allah dai zaunar da annaba a gefensa akan al arshi kaga yana nuna cewa Allah yana zaune ne ya bar wani sifa space wa manzan Allah wannan kuma ba aqidan musulmi bane ba ba dan da ya isa ya tabbatar da wannan cikin maganganun salafu ko cikin maganganun khalaf ko cikin maganganun malamai na gari babu wanda zai tabbatar sai dai ya tabbatar cikin maganan hashamiya da, da, da, da, da sauran karramiya da sauran jahamiyawa da sauransu kawai kuma ya faɗi shi ibnu tamiya cikin littafinsa talbisu bayanu talbisul jahamiya ko ya faɗi bayanu talbisil jahamiya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari takwas da saba'in da uku ya ce an Allah ta'ala alal arshi Allah yana kan al'arshi ɗodar wal mala'ikatu hamalatul arshi mala'iku wanda suke ɗauke da al'arshi tashkuru bi sikilil jabbari suna jin nauyi wato nauyin Allah ya dankare su in ji ibnu taymiya a cikin bayanu talbisi la jahamiyya kuma ya faɗi cikin minhaju sunnatin nabawiyya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da goma sha biyar ya ce fa in taqu fa inna naqulu fa inna naqulu annahu yataharraku mu din nan inji ya ce mu din nan muna tabbatarwa annahu yataharraku Allah yana motsi yana motsi kamar yadda suke motsawa wata kuma bihil hawadisu alhawadisu halittu sun tsaya ne da motsin Allah wal a'radu da sauran abubuwa yace famad dalilu ala butulani qaulina yace mun faɗa kuma in ka isa ka zo ka faɗa mana dalilin da zai sa maganar mu bai tabbata ba magana mai zama bacaccen magana ma suna da yawa suna da yawa irin waɗannan abubuwa gashi nan cikin har yanzu at-ta'sis raddu asasi taqdis na ibn taimiyya din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da biyar ya ce walam walam yuzamma ahadun min salafi ko walam yazum ma ahadun min salafi ɗaya daga cikin salaf bai yi zargin wani bi annahu mujassimun akan shi mujassimi bane wala zammal mujassima kuma ba a zargi mujassima ba mujassima su ne wanda suke ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da kuturi Allah yana da ido Allah yana da kaza Allah yana da kaza Allah yana hawa kan jaki da sauransu su ne mujassima to ibnu tamiya ne ya faffaɗi waɗannan ka je ka ɗauki fejikan da na faɗa maka ka duba idan baka gani ba ka nemi yanda nake maza maza ka zo zan nuna maka idan kai ɗalibin ilimi ne ni ba na neman yan hauragiya shi duk wanda yake turo wasu ya ce su zo su yi mukabala da ni ko su zo su neme ni da zama a'a zan zauna da duk wanda ka turo shi amma ina son na ji da rakodin na bakin ka sabiya ni kai ne sa'ana ni kai ne sa'ana waɗannan yaran ka wanda ake watsa musu hatsi suna cakwada waɗannan masu jin yunwa ba su bane abokan magana na kai ne abokin magana na rubutu za ka yi a rubuce ka turo ka ce ni ni Dr. Marodo na wakilta wani ya zo ya wakilce ni ya yi mukabala da kai ko ka rubuto min takarda a rubuce ɗan tasha ko kuma in ji muryan bakinka ka ce ka wakilta wani in jinjiri ka wakilta da izininka ka ce kuma idan an ka da shi kai aka kai wallahi zan karba amma idan ba haka ba ta yaya za a yi ga wanda nake magana da shi na faɗa ya faɗa kun san shekaran da muka yi ta taburza da shi muka yi ta gwarawa kun san 2018 ko tun a lokacin ya fahimci cewa baya da hazi a wannan a jikinmu baya da hazi eh Allah ubangiji ya kyauta sai wani tambaya gaibu ai mun yi bayani akan wannan ko mun yi bayani akan wannan gaibu shine abin da ya buya gaibu kashi biyu ne akwai gaibi nisbi akwai gaibi muqayyadi gaibi kashi biyu ne kuma gaibu shine duk abin da ya faku ya ɓuya cikin iliminka ya ɓuya cikin idrakinka da ihsas ɗinka ya ɓuya baka sani ba wannan shine gaibu aljanna gaibu ne bamu ganta ba wuta ma gaibu ne bamu ganta ba kiyama ma gaibu ne bata tashi mun ganta ba babban gaibu shine Allah ko shine wanda la tudrikuhu al-absaru ko wa huwa yudriku wa huwa al-latiful kabir yawwa ido ma baya riskansa ko waɗannan su ne babban gaibu shine Allah to idan ka yi tambayan ne dan ka ji wai damu ce annabi ya san gaibu ko ba faɗa ba mun faɗa ya san gaibu ya san gaibu ya san gaibu ya san gaibu ya san ƙarshen gaibu ma ya san shi har bango ya san shi tunda ya ga Allah ido da ido akwai wani gaibi ne fiye da Allah ai babu wani gaibi fiye da Allah sai dai ka ce mun baka yadda da fatawan ya ga Allah ido da ido ba tunda an kasu kashi biyu wasu suna tare da sayyidatuna Aisha akan a mafarki ya ga Allah wasu kuma suna tare da Abdullahi ibn Abbas akan ya ga Allah ido da ido amma ra'ayin waɗanda suka ce ya ga Allah ido da ido ya fi ra'ayin sayyidatuna Aisha me yasa na faɗi haka sabila da mushirikan Makka da suka jarabtu suka damu lokacin da manzon Allah ya ce musu yayi mi iraji zuwa sammai da ce musu yayi a mafarki ya je sama da ba za su yi inkari ba koman mutane suna zuwa sama su gansu sun yi mafarkin ga sunan a sama ni ma na shashayi in ganni gani nan a sama ina shawagi dan haka dan mutum yayi mafarkin yana sama ba abu ne uju ba wanda har zai daga hankalin kafirai su daga hankali akai ba saboda haka ya ga Allah ido da ido ne da a mafarki ne da ba su daga hankalin su ba ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يكتز wannan tabbaci ne daga maganganun malamai magabata wanda suka tabbatar da wannan sai dai ka ce min kai baka layin wanda suka yadda da ya ga Allah shikenan ohanka ban ce maka sai ka yadda da nawa ba yawwa ya kuma shiga wuta ya ga wuta a duniya ma tun kafin yayi Isra'i da Mi'raji ya ga wuta ya yi ruku'u a sallah sahabbai suka ga ya mika hannunsa yayi gaba suka ga ya sake hannunsa yayi baya bayan ya idar da sallah suka tambaye shi me ya faru ya ce aljanna aka buɗe ga inabi yana reto na tsinko shi kaman zan kawo muku aka ce ba yanzu za ku ci ba wuta aka buɗe tana ci balbal kaman zai kama mayafi na sai na yi baya to shi ba sai ya je lahira ba ma yake ganin wuta da aljanna din a duniya ma yana ganin wuta da aljanna din to ita ma gaibu ne kai ka taba ganin wuta kai ka taba ganin aljanna ba gaibu bane a gurinka idan sun zo tsaban cuwa-cuwa sai su ce ai gaibu ai tunda an sanar da shi bai zama gaibu ba wani irin bai zama gaibu ba kai fa idan ka ce manzan Allah bai san gaibu ba kana nufin duk ilimin da annabi ya sani ka sani kenan abin da kake nufi ba kenan fa sakarai kawai idan ka ce annabi bai san gaibu ba kana nufin kayi ihada da duk ilimin manzan Allah to duk duniya in banda Allah babu wanda ya fi manzan Allah ilimi saboda haka ya san abin da babu wanda ya sani a duniyan nan a sama ba wanda ya sani a ƙasa babu wanda ya sani shi kadai ya san wannan saboda atahu Allahu ilmal awwalina wal akhirina wa zadahu alaihi wanda ya yadda yadda wanda bai yadda ba kar ya yadda mu mun yadda na'am na'am ta yi fulanin jini yana mata wasa to ai kin san nau'in jinin al'ada da kuma jini na rashin lafiya sai ki duba ki gani idan jinin nau'in jinin al'ada yana da duhu ai bai zama wa jazir ko yawwa yawwa bai zama wa jazir to macen da take al'ada mu'tada wanda ta saba al'ada ta san jinin da ya zama na al'ada ta san jinin da ya zama na istihaba na rashin lafiya saboda haka sai ta duba ta gani idan misali ya zo kwana uku ya ɗauke ya sake sai ki wanka ki ci gaba da ibada ya sake dawowa sai ki sake wanka ki ci gaba da ibada har ya ƙara kwanakin da dai idan kika zo zaki haɗa kwanakin da ya mikin ya zo ya ɗauke ya zo ya ɗauke kwanaki nawa yayi idan ya haura kwana goma sha biyar sai ki ƙara kwana uku a kai in ya haura sha takwas sai ki je asibiti rashin lafiya ne idan ma kuma tun kafin ma ya je zuwa ga wannan kwanakin kika gane nau'in jinin ba nau'in jinin al'ada ba ne jini ne wanda jazir ne a tsinke to wannan alama ne na jinin rashin lafiya sai ki je ki nemi magani wallahu a'lam lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya cika zuciyarmu da san manzan Allah Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ubangiji duk wanda yake neman ya tada fitina Allah ubangiji ya hana masa nutsuwa duk wanda suke shirya makirci a ƙasa domin ƙasanmu ya lalace Allah ya mana maganin su duk wanda suke son su tada bala'i su tada zaune tsaye cikin al'umma Allah ya hana musu bacci wanda suke shirya abu da daddare Allah ya rusa mana su albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu shugabanni na gari Allah ya bamu shugabanni masu tausayin mu Allah ubangiji ya bamu jagororin da za su tausaya mu halin da muke ciki maulan mu shehu dairu Allah ya kara masa lafiya ya kiyaye mana shi ya kara masa tsawon kwana makiyansa su yi ta jin haushi su yi ta mutuwa da bakin ciki makiyansa nawa suka mutu da bakin ciki yana raye kun san adadin wanda suka mutu da bakin cikinsa ku sani ba za su yi ta mutuwa da bakin ciki hawan jini da sauransu dai ta kakka masu suna rasuwa shi kuma gashi nan kullun lafiya za ka gan shi garau garau garau garau yawwa Allah ya kara masa lafiya fatiha da salatul fatihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين